محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma dai muna yin talata ashirin da bakwai da watan biyar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara girgizar turawa sha uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Allah ta ke kaddara haɗuwar mu cikin wannan masallaci na kofar arewa don ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na imam bukhari muna kuma karatu ne a babin da yake magana cewa bara ko yaron gida zai iya danganta kansa cikin iyalan gida shi ne wanda yake magana akan cewa har ya kulul maula inni mun fulanin da kuma baɗi na gabansa da yake cewa maula da qaumin min anfusihim barin gida shi ma dan cikin gida ne yau za mu tashi akan babin da yake cewa man ala jariyataini aw wahidatan me matsayin mutumin da ya dauki dawainiyar ƴaƴa mata guda biyu ko guda ɗaya kalmar ala shine ba wai ce ma iyali ko to wanda suka zamanto nauyinsu guda biyu mata ko guda ɗaya har suka girma suna hannunka akwai wata kulawa ta musamman da addinin musulunci ya tanar ko bai tanar ba shi da abin da mu tsinta a cikin babin kuma a lambar hadisi ta saba'in da shida inda imam bukhari ke cewa haddathana abdullahi ibn yazid ko bin yazid قال حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكفاهن من زدته كن له حجابا من النار في حديث عن كرقل لدى عقبة بن عامر Uqbatu bin Amir shi kuma ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kuma cikin wanda suka samu alfarmar hawa abun hawa tare da manzon Allah suna da ake ce musu rabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hau kan doki ko ya hau kan jaki ya baka dama ka hau bayan shi to shi Uqbatu bin Amir yana cikin wanda ya samu waɗannan alfarma din sahabbai sun kirke mutane nawa ne manzon Allah ya taɓa goya a bayan shi ya hau kan jaki ya ce hau baya ko ya hakan da yake sai ka hau baya wani yana ake kiran saraji to kuma to abin azar ya samu wannan alfarmar hawa abun hawa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kuma cikin wanda suka yi hadiya siyaki na sifin tare da Muawiya ibn Abi Sufyan shi da Amr ibn al-As suna cikin wanda suka iyo yaki a kasashen Afirka har suka ci Misra da yaki kuma taba zama gwamnan Misra a shekara ta 44 da hijira sanar da cikin da suka haddace alqur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wai haddace fakola ba bayan ya haddace fakola sa kuma yana da shi a rubuce a kwafin shi akwai da zaka alwani wa sallallahu alaihi wa sallama sun haddace alqur'ani amma ba su rubuce akwai da kuma sun haddace suna rubutawa su kuma tsara rubutun su yadda suka ji daga manzon Allah haka suke rubuta yana da cikakken kwafi da an kusa shekara 700 ko 800 yana nan a Misra da ya gaba rubuta kuma da kare yake wannan alqur'anin Uqbat bin Amir shi ya rubuta shi da hannu tsarin sa ya saba da tsarin Usman ibn Affan da ake ce masa Mus'ab Usman sahabbai da suna da Qur'ani wanda tsarin sa ya saba da yadda Usman bin Affan ya tsara Qur'ani shi an yi tsarin Qur'ani Usman bin Affan ne dan a hada mutane a kan tsari guda ɗaya na Al-Qur'ani ta dare da manto ba cin karo da suna aikin da Usman a tsara Usman wa Al-Qur'ani kenan to shi ne da suka jamma Al-Qur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malamai sun tabbatar da cewa fasihi ne yana da fahimta sosai a cikin addini in matsala ta bujuro ka turo mai zai iya warware maka a samu waraka a kanta kuma sannan shiga gwarzo ne in aka kai shi fagen yaki gwarzo ne na a zo a gani irin wanda ba sa ja da baya ne duk yadda za a kai a kawo kuma sha'iri ne ma'ana idan matsala ta taso in zai iya jera waƙoƙi baiti goma ne baiti ashirin baiti talatin in zai iya jera ta kuma sannan gwani ne a wajen jifa ba kowa ke iya harbi ba ko cikin sojoji ba kowa bane gwanin harbi to shi a cikin dakarun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gwani ne a wajen harbi hadisan da malaman sunna aka tattara wanda suka biyo daga wajen hukumar amir guda hamsin da biyar ne a duniya wannan sai ne daga cikin su shi da muka rawaito daga hukumar amir shi kuma a babin malam bukhari ya kawo shi ne a karkashin cewa daukan nauyin mata guda biyu ko guda ɗaya me yasa aka ware babin daukan nauyin yamaci yamaci har a yanzu mutane suna kallon kamar nauyi kamar matsala ce kamar wahala ce in ka aiki yamaci sai ake kallon ta wani irin gudunmawa za ka ba ta za ka yi ta wahala da ita ne ka aurar da ita wata bayan ka aurar da ita a hako ta wata kilba an hako ta ka ci gaba da wani ita da wahala ba wata rana da za ta yi maka ita ba gona za ta je ba ba noma za ta yi ba ba ta cikin fitattun yan kasuwa to sai ake kallon kamar ɗaukar su ko ɗaukar ɗawaina da ko ɗawaina kai ta banza to shi musulunci sai ba su gudunmawa ta musamman eh ba sa yaki ba sa noma ba sa tara dukiya amma musulunci ya tara alfarma mai yawa a wajen ɗaukar nan ƴaƴa mace da yake ta yaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da bakin sa na cewa man kana lahu salatu banatin wanda ya kasance yana da ƴaƴa mata guda uku Allah ya ambata sai da aiwar ƴaƴa mata guda uku ko a jere ko a ɗaiɗaiku daban-daban wa sabara alaihinna kuma ya haƙuri a kan duk da abin da za su bukata da tsawainiya da matsaloli ba mu kaza a yi mana kaza a kawo kaza a bada kaza a je gona suna gida a zaune ya yi haƙurin tsawainiya da su da kawo musu duk abin bukatun su wata sahunna min jidatihi ya kuma tufatar da su a cikin wadatar shi abin Allah hore mashi na alfarma na dukiya zai musu tufafi daidai gwargwadon ƙarfi daga cikin wadatar shi kunna lahu hijaban minan nari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za su zamanto mashi gandagarki kan dagarki ko shamaki daga fada wutar jahannama su waɗannan ƴaƴa matan kawai kula da za ka yi da su kawai menene za ka yi musu haƙuri akan tarbiyyar su ka tufatar da su in Allah ya dara na gobe alkiyama ba za ta shiga wutar jahannama ba za su zo su yi kyamaki tsakaninka da wutar jahannama har sai Allah ya bada belinka Allah ya kwace ka ka shiga gidan aljanna sannan za ka samu damar hutu kullu lahu hijaban minan nar to wannan ɗaya daga cikin alfarmar aiwar ƴaƴa mata ne kenan shi na miji koda zai maka noma koda zai je yaki to amma ita mace kuma tana da wannan alfarmar in dai za ka yi hakuri da ita ka tufatar da ita za ta zama to maka garkuwa daga fada za ka ba ƴaƴa mata albishirin ku na'am قال دي أكن أبن ذا أيوة ما تشين حديثي لذا بذي فلا وندب حدثنا الفضل ابن زكي قال حدثنا فكر عن شرحبي قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة شيكم أنا أروت لك عبد الله بن عباس daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min muslimin ba wani musulmi ba iya kance ba kenan kowaye in dai musulmi ne tudriku ibna tani wanda ƴaƴa mata guda biyu za su riske shi ma'ana dai zaman to ya aiki ƴaƴa mata biyu a duniya fa yuhsinu suhbatahuma kuma sai ya kyautata zama da su bai kyamace su ba bai ji zafi a rai ba bai ji ciwo dan an haife su ba ransa bai ɓaci ba zai zauna da su ya musu tarbiya irin ta addinin musulunci ya dauki nauyin su ya kula da su fa yuqtilu su kuma kuma su ji cewa lalle suna da uba kuma yana alfahari da su baya kyamata har su kai matsayin girma har ya aurar da su risalu su uba fa yuqtilu su kuma kuma illa adkhala tahu aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har sai sun shigar da shi gidan aljanna kamar akwai rangwame akan hadisin da ya gabata ko wancan sai wannan kuma ce in dai ma an samu biyu kuma ka ba su kulawa kulawa da yake ya dace da irin matsayinka to in Allah da za su shigar da kai gidan aljanna Allah ka shigar da mu na gaba shi ma dai bai ne da wannan حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن المعتدل أن جابر بن عبد الله حدثهم ونجيكم لدى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر يتي من ظن الله سيرا دهم في السبت عزريه يأتي من كان له صلاة بنات wanda ya kasance yana da ‘ya'ya mata guda uku, ya dai kuma hadisin farko shi ma kenan ko, yuqwihinna yana tattaro su jiki ma'ana ya ba su masauki iwani kenan yana zaune da su a masauki ya ba su gurin kwana yana da masauki wa yakfiyahu aw yakfihinna kuma yana gamsar da su kan abin da suke da bukata na rayuwa in dai Allah madaukakin sarki ya hore musu ya gamsar da su wa yarhamuhunna kuma yana tausasa musu yana jin tausayin su yana jin kai shi abu uku kenan ake da bukata a wannan hadisi din a bada masauki daukan ɗawainiya sannan kuma ya zama to kana tausaya musu ko da kana da zafin rai to a yadda kake da zafi akan ƴaƴa maza su kuma ƴaƴa matan kana tausaya musu kana jin tausayin su kana jin su a ranka wa yarhamuhunna sai ce faqad wajabat lahu aljanna albatta yace wannan tabbas aljanna ta tabbata a gare shi tabbas ne wannan shi yanka ne tabbas an tabbatar in dai ka samu ƴaƴa mata uku ka kula da su wajen masauki ka kula da su wajen ɗawainiya ka tausasa musu har Allah ya kai su matsayin aure wannan tabbas aljanna ce ta tabbata a gare ka za ka kenan akwai alfarma a wajen aihuwar ƴaƴa mata kenan ko eh duk wanda Allah ya mashi aihuwar ƴaƴa mata kada ya ji komai a ranshi akwai alfarma a cikin shi kuma sannan jin daɗin na rayuwa da yawa ƴaƴa mata suna ji wa ƴaƴa maza ya suna ji wa iyayensu daɗin da ƴaƴansu maza ba sa ji musu eh wannan abu ne da ubangiji da ka ka dauka wajen ka aiki ya mace kai kike na rayuwa kawai kun ji ce rayuwa wahala ce kawai wahala za ka yi da su ba abin da za su yi maka a'a Allah kadai ya san wane ne zai amfanar da shi yasa laraba a da sun ma bibiyi su waye ma wai iyayen da matan da suka wa iyayensu gata wanda maza ba su yi musu ba kuma da yawa za ka tadda hatta a cikin malaman hadisi akwai wanda suke danganta kansu zuwa ga iyayensu mata kuma alama ta shahara a jahiliya akwai wanda zaka ji ana danganta su da iyayensu mata saboda iyayen mata Allah ya musu alfarma sun fito sama da iyayen maza sai mutum ke cewa ni dan gidan wance ne dan gidan wance dan gidan wance saboda wancan ta shahara da haka ita albarkar Allah ba a san inda yake sata a ciki ba eh abin da ake da bukata ne ba su tarbiya kula da su in ka dora su akan tarbiya za su taimake ka matuƙa da gaske shi yasa wani yake cewa ma da ya zo tarihin na na Aisha Allah madaukakin sarki ya yarda da ita da ya gama tarihin da ina ji Imam Zahabi ne ko ɗaya daga cikin malaman tarjuma sai yake cewa wallahi da dumata dumata kamar na na Aisha yake sai ce ma fudilar rijalu ala nisa'i yace ba za ki fita maza akan mata ba dan da du mata suna da irin matsayin ka to ba ma da nisa da zai a ce ar-rijalu qawamuna ala nisa'i ko a ce maza suna da daraja akan mata to kenan martabar iya mata da kimarta iya ka tarbiyar da kai mata in ka mata tarbiya ka ba ta kula sai ka zama to abin misalin da ƴaƴa maza cewa ba su zama to ba to kada ka zama to ka dauki dabi'a irin ta jahilai in an musu albishiri da mata wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadhukuhu fi tarah Allah ta'ala sa amma yahkumu idan an musu albishir da sun aiki ƴaƴa mata dhalla wajhuhu muswaddan sai ya wuni suka saba kiran ranka ya baci bala'i ya kin karo kenan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib za ka tada murfuskar a murfuke ya baka rai ya tawara min alkawun Allah ya tafi ka yana uya wa mutane kawai saboda an haihu a gidansa an haihu mace sai ke uya kar a gani yana lullube ka wani aka yi ai an haihu mace a gidansa ne ya tawara min alkawun min su'i ma bushira bi yake tambayar zuciyarsa a yumsikuhu ala huni zai rike abin da aka haifa mashi ne a wulakance ya tozarta ta ake wulakantar da ita har da duk suhu fi ko kuma abin da aka haifa masa zai tona rami ne ya sa ya binne irin yadda mutanen jahiliya suke Allah ya ala sa amma ya hukumu abin da larabawa suke tsammani suke zato a ransu yayi muni ba haka bane ba su mata alfarma ne mata albarka ne to sun haɗu da walakanci kafin musulunci bai kamata cikin musulunci ba kuma mata su haɗu da irin wannan walakanci din ɗaya daga cikin shahararriyar kisa wani mutum ne matarsa ta aure abaci ya bai gida ne aka haifa aka ce masa sai subhanallah sai buki kawai kuma da yazo sai ne ga gidan makwabta a nan zai ci abincin safe a nan zai ci abincin rana a nan zai ci abincin dare a bani tabar ma a koro ya kwana me ya matsalar gidan ka a mace har matar ta fahimci cewa wai kwalmatin yana gari yana gidan makwabta a nan yake wuni a nan yake kwana ina tabe da bai cikin waka take cewa ma da abi hamza ta la ya atina ya zanni fi baiti alladhi yalina ghadbana alla na min albanina take sallahi ma za ka fi aidina نحن كالزرع كالأرض لزارعينا وإنما ننبت ما قد زرعوه فينا tace me ya samu Abu Hamza baya shigowa gidanmu ya zannu fi baitin ladhi yalina zai zauna a gidan da yake makwabtakar mu sai ta amma muna da labarin ghadubana a cikin fihi yake Allah la midal a Allah la midal banina cewa ba mu haifi ƴaƴa maza ba wannan shi ne abin da ya kusa ta ni yake zaune da ban rufe aya maza ba sai ta ce tallahi ma za ka fi aikina ta ce na rantse da Allah wannan abun ba a hannunmu yake ba ta ce na hannu kal'arfi da zari'ina mu mata da take kallon mu kamar gona ce a wajen manoma nan gudu ma kaddara uhudina abin da suka shuka ni za mu fidda ko ba ka bane da haka in ka je gonarka in ka ga gero kai ka shuka in ka ga masara kai ka shuka in ka ga riɗi kai ka shuka wannan banda amma muke magana kenan ko eh duk abin da ka gani a gonar ka to kai ka shuka ba da za ka zo ka shuka riɗi kake tsammani kuma za ka girbi shinkafa ko ka shuka dawa kace za ka girbi alkama ba zai ba in ka jefa aya ba ta aya mata za ka gani wallahi tunda sallahi ma za ka fi aiki na sai wannan ba a hannun yake ba shine da yanzu wannan bai dukkan waka ta karanta sai ta na daubar gwansa ya yi gobe suka gida suka bude ya ce wallahi ya zalamtu kuma wa rabbul ka'aba ko wa rabbil ka'aba na ce na yace na zalunce ku ina rantsuwa da ubangijin ka'aba sannan shigo gida ya huce wannan shine halin da mata suka samu kansu a jahiliya kuma da qur'ani da kansa ya bamu labari wa idzal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat idan yarinyar da aka binne a ranar gobe alkiyama Allah ya tsira ta ga mala'iku aka kewaye ta bi ayi zambin kutilat za a tambaye ta da wani laifi ne aka binne ta ita din dai an tambaye ta malamai suka ce to in ka binne yarinya aka turbuto yarinya a gaban ka a ranar gobe kiyama aka tsaila ka ana tambaya wani laifi kike aka binne ki kai ka san da ka binne za a tambaye ka shi yasa ba a yi magana akan wanda ya binne ba idan ma'udatu su'ilat bi ayi zambin kutilat to za a tambaye ki da yawa za ka tada a zamanin jahiliya mutum sun yi aibu haka za a ɓoye yarinyar ba a so a ganta cikin gida in ta girma tsoron da zai mata kwalliya da za ta bar duniya zai sayo kaya masu kyau a mata wanka a mata kyali sai a ji a tona rami tana zai a tona rami tana taya kuma ta san binne ta zai in ya gama ya haka ya saka ta ciki ya turo ƙasa ya rufe ta yana kallon ya ta mutu sai ya dawo gida haka suke a zamanin jahiliya to da musulunci ya zo sai ya so wannan al'adar ta kauce ya mace alfarma ce ta Allah madaukakin sarki da kan sai ya habu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inata wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah ya ce da kansa yake bawar baiwa ko kyauta ta ƴaƴa mata ga wanda yake so ƴaƴa mata ma wallahi baiwa ce yahabu liman yasha'u inatan sai ce wa yahabu liman yasha'u dhukur wanda yake son kuma sai Allah madaukakin sarki ya ba shi yaya maza tunda maza kuke so sai aka mata a ma'arifa ko wa yahabu liman yasha'u dhukur yaya mazan sai a ba da su ga wanda yake so wannan kuma abu ne na ubangiji wani mata wani maza yace au yuzawijuhum dhukuranan wa inasa ko Allah ya gwama maza da mata wata mazan su fi yawa wata matan su fi yawa amma dai kana zaman mazan kana da mata sai ce wa yaja'alu man yasha'u aqiman wanda kuma Allah ya so sai na dahi aqimu shi kuma ba aiko ya auri wannan ya saka ya auri wannan ya saka ya auri wannan ya saka ya auri wannan ya saka Allah sai hana shi har Allah Allah yake a samu dan zina ma a ce na sani a hana shi eh Allah Allah yake dan zina ma a ce na sani ai ya fita buwa amma sai a ce ba a yadda ba nasa bane ba haka Allah ya ga dama ya da'alu man yasha'u aqima inda aka baka ƴaƴa mata baka gane alfarama bane je duka tarbiyyar da bai taba aiwa ba zai baka labarin ciwon da ake ciki to da in Allah ya baka ƴaƴa mata ka ya fa kula da su menene a ciki yi hakuri kai murna idan Allah ya ba ku tufatar da su ba su masauki kula musu da bukatun su na yau da kullum tausaya musu kenan fa aljanna tabbas ce wannan abin ne ka aljannar Allah ba ta da sauki ba ta da wahala sauki ne kawai abin da ake da bukata in Allah ya ma baiwa karɓi wannan baiwar gode wa Allah madaukakin sarki a kanta wannan ne shine magana akan aihuwar ƴaƴa mata da rinin aihuwa ƴaƴa mata Allah arzuta mu da kiyaye fa qala rajulun sai wani min a wani mutum yace min ba'dil qawli cikin waɗansu jama'a da ake karantar da su wannan hadisi din ko da manzo Allah ya faɗi wannan hadisi sai wani mutum cikin mutanen sai yace wasna kai ya rasulullah hadda ma mai guda biyu ya manzan Allah wannan magana ta aka ai guda uku ko shi kuma sai ga wata kirbi gari da ce manzan Allah ne ya'ya biyu ma idan zai ba su masauki ya biya musu bukatun ya tausaya musu shi ma wannan alfarma za ta same shi qala wasna tani sai manzan Allah ya hadda mai guda biyu ma in kara da mata guda biyu ya'ya to kaddara kamar kana da garantin gidan aljanna in ka sauke nauyin da yake kanka Allah ba mu yi sauke a sai ce babu man ala salata akhawati babin da yake magana akan wanda ya rike yan uwan shi mata guda uku wannan shi wanda ya haifa ne kula da to wata ilma ya kun da ya haifa yaron ku to wannan yan uwan naka da aka bakka da su ko ka ce mai babanka wajen rike su akwai lada a ciki ko babu shi ne babban da babban bukar zai magana akan shi man ala salata akhawati يتحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن ايوب بن بشير المعافري عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لاحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات فيحسن اليهن الا دخل الجنه abu da inda kudiri ke riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yakunu li ahadin salatu banati ba zai kasance ba ga kowa cikin musulmi kenan salatu banati ƴaƴa mata guda uku aw salatu akhawati ko kuma ƴan uwa mata guda uku ko ƴaƴanka ko ƴan uwanka fa yuhsinu ilayhinna sai ya kyautata musu ƴan uwan ne ko ƴaƴan ne in ƴan uwanka ne mata suna gida a zaune su taimaka musu abin da suke da bukata na rayuwar da kullum daure ka musu a tsare mutuncin su a tsare martabar fa yufsilu ilayhinna in dai ka kyautata musu illa da kadal janna ba sai ya shiga gidan aljanna wannan hadisin ya gwama ko ƴaƴa maza ko ko ƴaƴanka mata ko ƴan uwanka mata yi sa Imam Bukhari ya wawo ya kawarin shi daban man ala salata akawati to daukan nan ƴan uwan mata guda uku su ma akwai aljannar Allah madaukakin sarki a ciki da haka in kana da ƴan uwa mata sai maka mahaifinka wajen rike su kula da su wajen tarbiyya sai a kula da su a biya musu abin da suke da bukata na rayuwa da kula dan abin da bai sa haka ya kare ba sai a kare mutunci ba kare martaba ba sai sun je wajen samari ba ba sai sun je wajen zaura ba an karya mutuncin su an kada a farmar su dan abin da zaka musu kare mutuncin su Allah ba mu iko kiyayewa babu fadli man ana ibn sahul marduda babu halalar mutumin da ya dauki nauyin aiki al marduda wanda aka dawo da ita eh wannan an ɗauki nauyi da har zuwa a aurar da ita ko to yanzu ka aurar da ita an sako ta ya za ka yi a kora ta kawai ta koma eh ko ta kama gidan haya da kanta ka yi da yake so ya kawo maka in an haifa ta aurar da ya ta dawo ka rike wannan yar me ya falalarsa cikin addinin musulunci حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن جعشم ألا أدلك على أعظم الصدقة yace shin ba zan nuna maka mafi girman sadaka ba eh in kana neman sadaka da za ka yi ka samu lada in nuna ma mafi girman sadaka aw min a'zami sadaqa ko kuma cewa in nuna ma abin da yake cikin mafiya girman sadaka ba ita ta fi kowace ba amma tana cikin sadakoki masu girma qala bala ya rasulullah yace haka ne ga ya mu ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam qala ibnatuka yarka mardudatun ilayka kamar da ya faɗa a nan gurin ko yarka wacce aka dawo ma da ita ita ce mafi girman sadaka wata kuma nuskar ibnatuka mardudatan ilayka sai zama to ibnu tuka sai zama to kamar can kabar mubtada ne ai a'a babu sadaka ibnu tuka mafi girman sadaka ita ce yarka mardudatan ilaika ai hala rujuiha ilaika in halin mijinta ya rasu ko an sake ta ko an rasa mijinta kusan nau ya sake da gurin ta ko ka aurar ba ka aurar ba tunda ya mutu ka aurar an sake ta ina za ta koma dan ka za ta dawo an nemi mijinta an rasa waye gatanta sai kai ne gatanta to sai ita yarka da ta dawo gidanka ko da aka dawo ma da ita wannan tana cikin mafi girman sadaka abincin da za a bata shine sai laisa laha kasibun ba ta da mai nemo abinci ya bata gairu ka in ba kai ba ba wanda zai iya nemo a bata sai kai da ka to kai din da zaka nemo ka bata a wannan halin addinin musulunci ya kalla abin da zaka bata sadaka ko bi kuma sadaka maimakon ka tara makaci a kofar gidanka ka bata ko ka tara guragu ko ka tara mabukata ba da in kai haka amma yarka ka bata ya fi alkhairi akan ka ba duk wanda zaka ba wannan mafi girman daraja sai dai shi wannan hadisin bai ne haka wanda za mu karanta na gaba shi ma da yake da dan uwan shi حدثنا بشر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى قال سمعت ابي عن سراقه بن دعشم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سراقه مثله shi ma dai wannan hadisin bambanci isnadi ne kawai amma ya koma zuwa ga suraqatu din shi kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya suraqa sai ce mislahu irin hadisin baya ne daidai da daidai kawai wasu ne aka yi canji a cikin sanadin kafin a dawo zuwa wajen saraka amma dai kima imamu al-albani ya ce hadisi ne da yake wallahu ta'ala ala da haka wannan hadisan guda biyu suke magana akan daukan nauyin mace da aka dare tare da samu wanda ya inganta ba sai kara hadisi na gaba ta hadathana haywatu bin subay قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن مقدام ابن معدي كريم وعن المقدام ابن معدي كريم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شو حديث عن رويته لدى المقدام ابن معدي كريم يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم ينسيه ويا المقدام ابن معدي كريم أن يشرب waya da suke dan ibn ma'adi kari wasu suna bude littafin baya wasu suna bude jota na bakwai ce ne ba bakwai ce bane ba na ina jiya san sake muke magana akan aljikiran ibn ma'adi kari ko ko sati biyu da suka gabata mu yi magana kan shi insha Allah ya kowa ya shiru kana nan a zaune dan na tuna lokacin da nake ga irin hadisan sai da ka kallon mutu a daido na kace eh mala abu ya ce ya rawaito hadisan da basu ba arba'in ba amma duka kun da safan kutubu sun ta rawaito hadisan sa mun faɗi wannan tabbas a san me gidan ibnu ma'adi kari yawwa na'am yawwa yin ake da'in da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai gani ba dan yana karamin yaro aka zo da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am shi ne kuma yace manzon Allah ya kama kunnen shi yace yanzu wannan zai iya tuno mahaifin shi zai iya tuno mahaifin shi na'am shine wa kuma an gane shi ko na'am yace shi tsara ne na Abdullahi dan Umar Allah dan Umar yana cewa shi tsara ne na da Kedam ibnu Ma'adi Tariko shi ne yake rawaito hadisan zuhudu eh wanda ya rayuwa bai zamanto shugaba ba ko bai zamanto dan sumogal ba ko bai zamanto shahararren mutum ba wannan zai shiga aljanna ko ina jin fada cikin tarihin sa to ne sake rawaito wannan hadisi din dai annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu ya jama'a nan Allah sallallahu alaihi tabbata a gare na cewa ma abamta nafsaka fa huwa laka sadaqatan ko sadaqatu abinda ka ci da kanka da kanka sadaka ce a gare ka nemo abinci ka zauna a girka ma ka yi bismillah ka sa yatsu ko ka sa cokali ka ci sai kanka sadaka ta ci sai kana da lada a cikin wannan abincin naka sadaka musulunci da daɗin kenan ko wa ma at'amta waladaka fa huwa laka sadaqatun abin da ka ci da ƴarka ko ɗanka wa ma at'amta waladaka abin da ka ci da ɗanka fa huwa laka sadaqatun shi ma sadaka ce a gare ka wa ma at'amta zawjaka abin da ka ci da matarka fa huwa laka sadaqatun shi ma sadaka ne a gare ka kai in ka ci sadaka ce ɗanka in ya ci sadaka ce matarka in ta ci sadaka ce wa ma at'amta khadimak abin da ka ci da baran gidanka yaron gidanka fa huwa laka sadaqatun shi ma sadaka ce a gare ka ina muhallin shahid fadl man ala ibnatahu al-marduda na na ma at'amta waladaka ai da yace abin da ka ci da ɗanka sadaka ce to ai alwalad ya mace ita ma tana dawa cikin ƴaƴanka da haka kenan ka aure da ita ko baka aure da ita ba in ka ci da ta sadaka ce Imam Bukhari kamar ya san za a ce waɗancan hadisan ba su inganta ba sai ya sa maka wannan kenan dai har yanzu ci da ƴarka ka aure da ita ko ba haka ke sadaka ce a wajen Allah madaukakin sarki ko ba kai miji da ka za ka samu ladan sadaka shi da abin da Imam Bukhari ya dawo da wannan kenan zama da ƴa mace ta kowace fuska babu damuwa kenan kafin ka aure da ita za ka baka gidan aljanna da izinin ubangiji ka aure da ita Allah ya jarrabe ka an dawo da ita ba ta kai kanta zauna zaman aure ba kai iya ka kokarin ka kai gyaran da zaka a matsayin ka na wali ka nuna arwayin yana da bukatar a zauna amma Allah bai kaddara ba ajalin sa ya tsare yadda rayuwar mutum ke da ajali haka aure ke da ajali wani auren Allah dauka masa kwana ɗaya kwana ɗaya zai wani Allah dauka masa wata wata zai wani Allah dauka masa shekara shekara zai wani kuma Allah ɗauka masa iyaka rayuwa ko haka nan za a yi ko wani aure iyaka abin da aka ɗauka amma abin da ake so kai a matsayinka na alwadi ko uba ka taka rawa na alwadi ko na uba a gane ka kace kake so kake ayi auren in Allah ya kaddara auren ya kare ka dawo to wani yadda za ka yi wannan sadaka ce kana cikin nizam ayyukanka na alkhairi Allah ya sa mu ciyayi sai sai babu man ka babu man kariha an yatamanna mautal banati babin da yake magana akan wanda yake kyamatar a yi burin mutuwar ‘ya'ya mata. Kai ne kake kyamatar wani ya burin mutuwar ‘ya'ya mata to kai ne ne matsayin ka. Kawar gane tarjamar ba ko? Man kariha wanda ya kyamaci an ya tamanna mautal banati ya yi burin mutuwar ‘ya'ya mata. Eh me matsayin kar a so ɗaya mata su mutu yana da gurbi a addini ko bace a gurbi a addini yanzu kan mun faɗa mutanen jahiliya in an musu albishir da ƴaƴa mata ba sa samun kwanciyar hankali da kansu suke shawara su turbuke ko su kashe to wanda aka aika mata ƴaƴa mata zai ce Allah Allah to Allah ka samu su gajeren kwana ne eh to me matsayin a kiyamata kar a so su yi gajeren kwana din Allah ya sa ta yi shekara ɗari haka ake so kai wannan burin ko ko ta shekara sittin ko saba'in kaga har ka mutu ka barta to ne mai babu kare kawo akwai wanda suke kyamatar ƴaƴa mata to me matsayin wanda yake kyamatar a kyamaci ƴaƴa mata su mutu sai ta haddathana Abdullah ibn Abi Shayba qala haddathana ibn Mahdi an Sufyan an Uthman bin al-Harith Abu Abu Rawah an ibn Umar anna rajulan kana indahu وله بنات فتمنى موتهن فغضب ابن عمر فقال أنت ترزقهن shi wannan ya rawaita daga Allah dan Umar ana rajulan kana inda wani mutum na wajen Abdullahi dan Umar wala hu banatu shi wannan mutumin yana da ƴaƴa mata a gida fatamanna mauta kunna ana zantan yadda rayuwa ta yi tsanani ga matsala kaza ga matsala kaza to Allah ya ana duma sani amma dai Allah kuma can dai ma su yi su yi wasu fataman na mauta kunna sai ya buri ina ma wannan ƴaƴan na kamata su mutu ban haɗu ba bin Umar sai Allah dan Umar ya fihi dan sai ya baci a ba ƴan Allah dan Umar bane ba ƴaƴan wani ne amma da wannan ya yi burin ƴaƴan nasa su mutu Allah dan Umar sai ya fihi faƙala sai ce da ni an ka tarzuku wannan kai ne kake arzuta su kai kake ci da su arzikinka a hannun suke ma'ana ya yi faɗa da wani buri ya yi burin ‘ya'yansa mata su mutu to wannan yake gwada mana kenan ya halatta mu yi burin ‘ya'yanmu mata su mutu na bai halatta ba inda ya halatta a yi burin ƴaƴa mata su mutu a zaɗan umar ba zai yi fushi ba tun da wani ya faɗa alaɗan umar ba zai yi fushi ba kuma daga cikin abin da ya sa ya yi fushin dan kai abin da kake tsammani ba haka ba yake arzikin su a hannun Allah madaukakin sarki yake na hada na rizuquhum wa iyyakum cikin Isra'il kuma yace na hada na rizuquhum a na rizuqukum wa iyyakum dai dai haka take eh na rizuqukum wa iyyakum dai kuma na rizuquhum wa iyyakum mu muke azurta su sannan mu azurta ku sai kuma tace mu muke azurta ku sannan mu azurta ku kowace da arzikin ta take zuwa yasa an kana da ƴaƴa mata guda bakwai yake saka ko shi rayuwar ta daban take wannan ta je gidan Bologna, wannan ta je gidan Dubuniya ko, wannan kuma sai an yi fama da fama su tuni sannan rayuwar ta yi, kowace iyaka arzikin ta za ta ce, in ta je gidan Bologna daidai da arzikin ta, in ta je gidan mai dubunnai daidai da arzikin ta, in ta je gidan mai babu daidai da arzikin ta, ba wanda ya ce sai hitan da mai kuɗi ne dole a an zama sun yi rayuwa arziki da ita ba. sai ga tadda wata yar ta je gidan da ya fi nasa arziki wata kuma ya kasa gidansa arziki wata kuma a kai ta tana dawowa saboda ba ta da arziki a gidan arzikin ta a hannun Allah madaukakin sarki ke in ya bi ta hannun mijin arzikin ne ya biyo ta hannun shi amma na da take ci ba naka ba eh yace an ta tarzuku hunna kai ne kake azurta su kenan bai dace ba mutum ya yi burin ta da mata su mutu in ya burin ya su mutu sai ya koma cikin mutanen jahiliya Allah kare mu da jahilci sai ce babu waladu mabkhalatun madbanatu babu da yake magana akan cewa da mabkhalatun eh mai sa ai ruwa ne madbanatun mai sa ai ragwanta ne wani ruwayar kuma wannan daidai wannan gurin ya zo a cikin lafazin hadisi shi wabin da imam bukhari ya kunna babu da ya kulla babu da dabi mabkhalatun madbanatun wata ruwar kuma sai ta ƙara majhalatun makhsalatu shi da yana sa uba ya yi ruwa ya sa uba ya ragwanta ya sa uba ya yi taro ya sa uba ya yi wauta duk da yana sa wannan ka tatta uban da halifi duk abu da ya samu kawai fata fata fata fata a cikin abokai sai ga kuma an kwana biyu ga yana tsuke bakin asiri sai ga yana tsuke bakin asiri wallahi ai ka san wallahi zai wace mun fara tare yara sai ana kaza sai ana kaza in ya saba muku kaza sai ga ya fara soke bakin ajiyu da ne ya dawo mashi dan ana hayaniya sai ga dole gaba gaba dai yanzu da an ce ai kara sai ce a'a abu a hankali dai a zaura lafiya ko wannan tsoron ba abin da ya jefa masa wannan tsoron sai rahin da sai da yake da akwai yasa za ka da in aka zo musu sarati za ka samari ba abin da ya dame sai ga ihu suke suna murna a buga dutse a buga karfe a tafi kawai a mutu sai da asara amma sai da kan fito abu da yake tana to aiki amma aiwa eh akwai wani dan kadan karami wani yana nan kokarin tafiya jami'a yake in ka fito wa zai kaje jami'a anya akwai wanda zai iya maka sulfur bit sai ga wai baya da ayatu ba yadda za a yi a san ko sulhu kai to wannan tsoron da yana jawo mutum ya zama to mai tsoro majhala yana dawa mutum ya yi wauta aka tada mutum da hankalinsa da tunaninsa da komai amma idan aka yi wani abu akan ta ne ga kowa na masa dariya wai zuwa ne da hankalinsa da tunaninsa wallahi wautar san ne ya zaɓe wannan motar wani lokacin sai ya gama ya koma gidan ka jira jin kunya in an yi sa'a ne ga ta faɗa Allah ai hakuri wala al'amarin yara wallahi ya ba san baro su da tunani ya zo mu haka to ɗaya na jawa ka ga uba ya yi wauta makhsalatun ɗaya na sa uba ya tara zuciya hakan da kake da akwai ba a ko kullun ka rika taskace ta ka rika taskace ta taskace wata taskace wa da yana gawa a taskace to abun murna ne ko abun zargi ne dukkan su abun zargi ne ba a so mutum ya zama to mai rowa ba a so mutum ya zama to marowaci ba a so mutum ya yi wauta ba a so mutum ya taskace dukiya a karfafa da ita ta hanyar alkhairi yasa ɗaya daga cikin tabi'ai ana masa haihuwa kawai sai ta kare dukiyarsa gaba ɗaya sai ya rabar da ita aka ce masa a ai kuma nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal walada majbanatun mabkhalatun ta yana jawowa a yi ruwa ma'ana yanzu ko ake kaɗan kanta kaya sai an haifa za ka za ka za ka rabar majbanatun yana jawo rabarsa dan da za ka rabar da dukiyarsa sai ce wallahi dan da na haifa ɗayan abu guda biyu ne yace ko dai ya zama to salihin bawa ne ita to ba zan yi tsakaninsa da ubangiji ba dan Allah ya ce wallahu ya tawalla salihin shi yake daukan nauyin na kwarai ita to ba zan yi tsakaninsa da ubangiji ba dan sa zai kula da shi ubangiji zai kula da shi in kwa fajiri ne ita to ba zan tara dukiya ba har ya taso ya ganta in ce maki ya yi fasiki da dukiyata yace ba zan yi ba sai rabar da dukiyar baki ɗaya kuma wannan shahararriyar magana sai Umar ibn Abdul Aziz shi ma ta faɗar wannan magana da ya zo rasuwa na kan gadon mutuwa aka ce kai wasiya a kudin gwamnati ma a ware ta ba a ce da ƴaƴan ka ne sai to wallahi ba zan yi ba ya na gama mulki zan ga in tunkaru ubangiji ya mun hisabi akan mulki kuma in wasiya a kwaɗe kuɗin jama'a a bar su sai wallahi ba zan yi ba yace ko dai salihai ne Allah zai kula da su ko mutanen banza ne yace kuma dan me zan dauka wa nauyi zauna nan ƙara taimakon mutanen banza da yawa cikin magabata an samu irin waɗannan maganganun a gurin da haka kenan kada kai da danka ya maida ka mai rowa kada kai danka ya maida ka masorin sai dai kuma ko ka gidan dole akwai lokacin da zaka yi rowa saboda danka akwai lokacin da zaka yi tsoro saboda danka shine babu حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال كتب الي هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال ابو بكر رضي الله عنه يوما والله ما على وجه الارض رجل أحب إلي من عمر فلما خرج رجع فقال كيف حلفت أي بني فقلت له فقال أعز علي والولد الوضع shi wani hadisin an karɓo daga cikin mazaba radar hadisin akwai allai ibn sa'ad ko lai ibn sa'ad yana da ɗaya daga cikin manya manyan malaman fiqh wanda imamu shafi yake na rantsa da Allah lai ibn sa'ad ya fi imam malik fahimtar fikihu sai dai shi lais bin sa'ad ba shi da ɗaliban da za su yi wa ilimin sa hidima shi malik Allah ya sa masa albarka ɗalibai gare shi da yawa in yayi karatu ɗauka ake a yada shi kuma lais bin sa'ad Allah ya hore masa fahimtar addini da karatu sai dai ɗaliban sa ba su masa adalci ba su yada karatun shi to babban malami ne kafir gume ilimi ne yake ta to kataba ilayhi hisham hisham ya rubuto mun a rubuce ɗaya daga cikin turkut amulul hadis ni da akwai kitaba ko an abihi shi kuma ya samu wannan magana ne daga baban shi an aisha daga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita kuma Allah yarda da ita radiyallahu anha qala take cewa qala abubakar radiyallahu anhu abubakar yace Allah yarda da shi wai abubakar baban shi wata rana yace wallahi ma ala wajhi al-ardi yace na rantsi da Allah babu a doron ƙasar nan rajulun ahabba ilayya wani mutum da nake san shi a zuciyata min umar sama da umar dan khattab haka yi rantsuwa da Allah ce na rantse da Allah duk doron duniyar nan ba wanda nake kauna kamar umar dan khattab kai ita ina manzon Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin baya duniya ake wannan hadisi da haka to tunda manzon Allah baya duniya wa ya rage mashi Umar sai ce to na rantse da Allah duk duniya ba wanda nake kauna kamar umar dan khattab falamma kharaja raja da ya fita waje sai tuno ranko da ya dawo gida fakada sai ce kai fa halaktu ai bunayya wata irin rantsuwa ne ke yata aisha kenan ko yace wata irin rantsuwa kika junayi tace rantsuwa kai da Allah duk duniya ba wanda kake so kamar Umar dan Khattabi fakala sai ce a'a a'azu alayya wanda nake jin nauyin sa a raina ba a haba ilayya ba kenan ko eh ita kalmar izzu ita ma a hasken wannan ita ma tana nufin soyayya amma soyayya ce ta haɗu da jin nauyi da mutuntawa da martabawa yace wallahi ba wanda nake ganin kimarsa da martabarsa da girmansa kamar Umar an Khattabi wal waladu sai dai da alwaqu ya fi faruwa da zuciya sama da Umar dan Khattabi dan faru a zuciya ta ma'ana na fi jin ƴaƴan na a zuciya ta sama da nake jin Umar dan Khattabi amma Umar yana da kurjini da girma da martaba a guri ita kalmar alwar daga kalmar lauti ne ko idan aka gina rami akan ɗauko ƙasa mai laushi ko a sa mata ruwa ta yi laushi sai ake lailaye ta haka amfani da lailayar ruwa baya saurin guda ta akan wanda za ka buga ta kawai haka in kai ya kai fak haka to ruwa yana saurin zubar da ita akan wanda za ka lailaye ta ɗin wannan yanzu da za a da aka yi rijiya ana mata wannan lailaya ɗin saboda kan ruwa ya saurin guda ta to na da zayar mandewa take da cikin juna ina ke sa ta shi walwaladu alwaqti shi da ya kun mandewa a cikin zuciya mana kenan da yasa Umar Abubakar da ya wannan maganar a ƴaƴansa da cikinsa yana son su a zuciyarsa sama da dai san Umar amma kuma san ƴaƴansa bai hana ya ga kwarjinin Umar ba da girman Umar da kuma jinsa a cikin zuciyarsa shine sai a azu alayya wal waladu alwa wani na gwada maka kenan da abin kauna ne ko mai hana shi kwanciyar hankali a waje saboda a gaban ƴaƴan sai faɗi wannan magana shi yasa ya sake dawa dan su ji daɗi a ransu wal waladu alwa yace haddathana Musa qala haddathani Mahdi ibn Maimun قال حدثنا ابن ابي يعقوب عن ابن ابي نعيم عن نعم قال كنت شاهد ابن عمر هنا زونا وزن عبد الله بن عمر اذ سأله رجل wani mutum ya tambaye ni an dalil ba'uba dangane da jinin sauro faqala mimman anta kai dan ina ne yana bar da Umar dan Khattab sai mutum ya zo tambaye ni sai ya Abdullahi dan Umar me matsayin jinin sauro ya taba jikin mutum sai tambaye haka ta ce wata bayar kuma ya tambaye ne me matsayin mai harami na aikin hajji ya kashe sauro ko ko me matsayin mai harami na aikin hajji ya kashe kuda duka ne magana akan kisan kuda ne ko kuma kan tsaro sai kai kai kalle sai ce mimman anta kai daga ina kake ne mimman anta fa qala min ahli al-iraq ni daga cikin mutanen iraki nake dan iraki ne فقال سيتي انظروا الى هذا سيتي daga ban ku kalli wannan mutum انظروا الى هذا ku kalle ni yas'aluni an jamil ba'uba yana tambaya ta wai jirin tsoro wa qad qatalu ibn an-nabi sallallahu alaihi wa sallama alhali su suka kace dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan da maganar sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka waye suka kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an iraki wanda suke kukan sai na Hussein ko sai na Hassan su saba wa kansu adda su saba wa kansu takwafi sahabban manzon Allah sun ce da su ne suka kashe shi kamar yadda muka kaga musulman banza kun kashe manzon dan gidan manzon Allah ba abin da ya dame ka saboda kake tambaya na cikin sauro aka bada da hankali a cikin tambayar mako yadda ku kalli wannan yana tambaya da jinin sauro amma su suka kashe dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa idan ya shi an suka yi magana suka tambaya tambaye ko man kasalar sosai wai waye kashe Husainu dan Iraqin da suke tutiyar an kashe kara abin Husainu su zaki kowa a duniya kuma su suka kashe shi kuma suka dauki rigarsa suka yawo da ita a duniya dan su taimaki aqidar kuma suka da suke kuka an kashe musu Husainu suna kuka ya Husainu ya Husainu kuma su dauki kafafin suke taba jikin zuwa suna taya su bakin ciki alhali kuma su suka kashe shi din وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم يتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجم عن الله سيرا أم تثبت أجرين ينا سوى هما ريحانية من الدنيا سوني أبن سلطناوة ko sune abin kanshina ko sune abin kaunata min duniya a wannan duniya duk duniya ba abin da nake so kamar waɗannan guda biyu to manzon Allah ya ce ba abin da yake so kamar su kun kashe su abin bai zane ka ba kuma ka zo kake tambaya ta jinin sauro akwai rahin mutunci a ciki to zai mu hada shahid a cikin hadisi kuma rai anayya mai da duniya ɗaya daga cikin wanda suka yi sani yace ya rasa dangantakar wannan hadisin da babi din to amma wata irin kuma rai anayya ita rai an duk wani fure da za a iya jin ƙanshinsa a ɗauka a sansa na ana kiransa rai an to wani lokacin an ce shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran al-Hasan ko kira al-Husaini ya yake su yana sansana su yana sun ba su jikin su wani lokacin ya kaba su zai rungume su haka a jikin sa ya kankane sai an jima kuma sai ya sauke wani lokacin ya dora su aka fadan sa yana tafi ana ji za mu tada hadisin a nan gaba wani lokacin ko sallah take in sai shigo masallacin sa ruwan sa baya daga yin safa da kansu to yana jin su a jikin su kuma kun kashe wannan mutumin da manzon Allah ke jin sa jikin shi kuma ka zo kana tambaya ta jinin sauro muhaddis shahidin kenan da yana iya zamantowa abin san mutum sama da komai a duniya tun daga manzon Allah ce humare anayya min duniya ita wannan humare anayya riwa ce daban-daban ko dai za ce rai anayya kamar yadda zo a nan gurin ko ma rai anayya akwai alifin tsakanin yayin din bitasniya wa tafsir su ne abin kaunata dai alhassan da hussein a duniya wata riwar kuma raihana tayya da ta da ta alisi kenan ko duk dai tana nufin abin da manzon Allah ke ji a jiki ke kauna a duniya to da na iya zaman to abin da kowa ya fi kauna a duniya da haka zai iya komai saboda dansa amma idan ya zama to na alkhairi kar ka fasu kuɗin jama'a saboda su kar ka ci amana saboda su kar ka yi yaudara saboda su kar ka ci addini saboda su amma kuma abin da Allah ya hore ma na alheri wanda ya dace ba ne ka bibi da yanka kan kowa a duniya Allah ya sa mu dace babu hamlin sabi ala al-atik babu da yake magana akan a ɗauki yaro akan kafada a iya ɗaukan yaro a tsora shi akan kafada kaji musulunci fa kenan ko mata ma farratana fil kitabi min shay ba abin da musulunci ya bari da yi magana akan shi ba a tarin da zaka dauka a iya dauka a jingina shi cikin kafada ko ka dora shi akan kafadar ka a iya addinin musulunci yace haddathana abul walid قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ناجي براء ينا سوى وأي براء bara'u bin azib ko me muka ce akai ni magana kan bara'u bin azib ko amma da shi ma na na to shi bara'u yake cewa ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama naji annabi sirar amsa tabbata a gare shi wal hasanu salawatullahi alaihi ala atibihi alhassan amincin Allah ya tabbata akan shi yana kan kafada shi maza na dora shi akan kafada shi yana rike da shi akan kafada shi sai ni na gani wallahi da idona wa huwa qulu kuma daidai lokacin manzon Allah yana cewa Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbuhu yace Allah inni uhibbuhu ina kaunar shi fa ahibbuhu Allah sai maka kaunace shi da haka nan sun gaba kace ahlus sunna ba sa son jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai tabbaci da kaje cikin shi wanda duk tafin ahlus sunna muke karantawa na Imam al-Bukhari kuma hadisin da kallan lambar da kharijin sa Imam al-Bukhari ya rawaita a cikin sahihi Imam Muslim ya rawaita a cikin Muslim a cikin sahihi ana ba kuma ya maka babu manajibil hasan wal husayn babin aka kulla kawai dan a tattaro kallar al-hasan da husayn a duniya kuma littafin ahlus sunna ko abu mamaki har yau idan dan shi a zai zagi ahli sunna akan ba a san jikokin manzon Allah kuma daga littafin suna da kokon hujjar ya ba ita man sadalar ƴaƴan manzon Allah a littafin sunna suke kuma sai karanta a littafin kuma zage ku ya ba ku sun to wani irin ko ake ku kai ba ka rubuta ba a littafin ka babu a littafin ka mu mun rubuta a littafin mu muna karantawa muna karantarwa kuma na mu ga karanta kuma kace ba ma so saboda Allah wani irin zalunci ne wannan wani irin rahin adalci ne a ciki ga ni anan mun karanta a littafin ya dora ya adalta faɗa sai yana cewa Allah ina kaunar shi kuma Allah ka kaunace shi bambancin mu shine mu ba za mu bashi matsayin da Allah madaukakin sarki bai bashi eh muna aji kowa a inda Allah madaukakin sarki aji shi don wanda Allah ya karantar da mu an zilin nasa manazilahu kowa a aji iyaka matsayin shi manzon Allah manzon Allah ne ƴaƴan manzon Allah ƴaƴan manzon Allah ne matan manzon Allah matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ubangiji yana nan matsayin sa na Allah ubangiji ba wanda zamu taba matsayin sa mu ne kace sunna kuma akan ta zamu rafu insha Allah ta'ala babul waladi qurratul ayn babun da yake magana akan da sinin idanu ne da farin ciki ne na duniya shine babun da zamu karanta wata kan kuma kwana akan sa insha Allah ta'ala kuma karanta hadisi da bayan shi حدثنا بكر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفيس عن ابيه قال جلسنا الى المقداد بن الاسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين راتا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت shi Abdurrahman ibn Zubair ibn Nufail ya rawaito ne daga wajen baban shi shi baban nashi Zubair ibn Nufail kenan yake cewa jalasna ilal miqdad ibn al-aswad yawman wata rana muna zaune tare da miqdad ibn al-aswad ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa marra bihi rajulun wani mutum sai ga wucewa ta gaban miqdad ibn al-aswad fa qala sai ce quba li hatayn al-aynayn dadi ya tabbata ga waɗannan idanun guda biyu allatai ne ra'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ga manzon Allah sai da amsa tabbata a gare shi yana magana akan gidanun kenan wa Miqdad ibn al-Aswad yace dadi ya tabbata ga waɗannan idanun da suka ga idanun manzon Allah da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wallahi na rantse da Allah lawajidna muna so an na ra'ayna ma ra'ayta mun ga irin abin da ka gani ma'ana mun ga manzon Allah kamar da ka gani wa shahidna ma shahidta mun halarta abin da ka halarta ma'ana duk inda kuka je da manzon Allah ko kuka dace da manzon Allah ina ma a ce da mu akai wannan fa ba sai da jihar sunan afuwa kawai sai biyi ana faɗa wannan magana kawai sai ransa ya ɓace murki faja'al ku a'ajab sai shukar ibnu kar sai yake mamaki ya mutum sai addu'a ina ma ya ga abin da ka gani ya ga inda ka gani kuma sai ke bi sai muke waki ne da nake cikin dan mutum ya yi buri ina ma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai me zake ciki eh faja'al ku a'ajab ba qala illa khairan wannan mutum ba abin da ya faɗa banda alkhairi kuma haka muka ji ko mutum ya ce da wajen na an nara ina ma ra'aita wa shahidna ma shahidta ta alkhairi ne wannan magana din thumma aqbala alaihi fa qala sai bilal ibn al-aqwa ya fuskanci wannan mutum ya ce dashi ma ya hamilu ar-rajul ala an yatamanna mahbaran ghayyabahu Allah an me zai sa mutum yake burin ya je gurin da Allah bai sa ba zai je shi me zai sa mutum yake burin ya je gurin da Allah ya koye shi bai ba shi damar ya je gurin ba dan me mutum zai wannan buri ko la ya dari laushe hidahu kaifa ya kuni fi bai sani ba inda ya halarci gurin ya zai kasance a wannan guri ba ganin manzon Allah bane matsala inda an rubuta maka ganin manzon Allah ya za ka kasance a gaban manzon Allah ne matsala za ka faɗo cikin musulmi za ka faɗo cikin arna ko za ka faɗo cikin munafikai ba nan ba matsalar take ai ba kowa bane ga manzon Allah zaman to sahabi ko sai ka to dabbe mutum Allah ya kare ni bai kai shi gurin bai ke gurin yanzu in ya je ya yi tsammanin zai kasance a guri din sai ce wallahi na rantsa da Allah laqad hadara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aqwamu mutane da yawa sun halarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam Allah ya kafa su wutar jahannama akan karan hansu sun ga manzon Allah sun je gaban manzon Allah sun fada wutar jahannama akan karan hansu wannan yasa ya yi ba wai ganin manzon Allah ba ka iya ganin manzon Allah amma ka faɗo da yasa yadda Allah shi ba su da jahannama akan karan hancin su lam yuhibbuhu wa lam yusaddiquhu bas na lam yujibuhu ba sa amsa mashi ba lokacin da ya kirayo a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo akwai mutane da akan arnanci suke sun fahimci arnancin arnancin suke yi da yazo sai suke amsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce a ja'ala al-alihata ilahan wahida duk wannan taron allolin namu mu tattara mu zuba mu rike ɗaya wannan muna ganin su suna ganin mu mu kama Allah da ba ma gani a da alal ali hatta ilahan wahida lam yujibu wa lam yusaddiqu ba su gaskata manzon Allah ba awala wa lam yusaddiqu ba su gaskata shi ba sai sake zuwa gare shi awala tahmaduna Allah azza wa jalla iz akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum ba za ku wa Allah madaukakin sarki godiya ba sai da kuka fito ta cikin mahaifanku la ta'rifuna illa rabbakum ba abinda kuka sani banda ubangijin ku Allah madaukakin sarki wannan ita wa falala bace ba ka fado duniya ba rikicin munafurci ba rikicin kafirci ka fado a gidan sunna wannan ba falala bace ba in ka fado aka ce da kai da Abu Jahar fasahun ku daya ko aka ce da kai da Umayya eh Abdullahi ibn Ubay ibn Salul in aka ce a nan tsawon ka fado za ka yi nawa ne kafir guman arna da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kale da arnan su sai ka gode wa Allah man da aka fito ka a matsayin musulmi ba abin da ka sani banda Allah a matsayin ubangijinka la ta'rifuna illa rabbakum fa tusaddiquna bima ja'a bihi nabiyukum sallallahu alaihi wasallam ku samu damar gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da aka abin da zo muku da shi kad ku fi tumul bala'a bi ghairikum an kisar muku al bala'i da waninku ma'ana su sahabbai da suka gani suka tsaya aka yi yaƙi aka yi fama da ku ai su kisar muku bala'i ma ya rauna wallahi laqad bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yace na rantsa da Allah an turo annabi sai da amince tabbata a gare ni ala ashaddi halin bu'itha alaihi nabiyyun qattu akan matsalin halin matsalancin halin da aka turo wani annabi akan sa tunda ake yi an tarihin annabawa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya shine lokacin da ya fi kowanne tsanani akan lokacin da kowanne annabi ya zo duniya din ala atadi halin bu'ita alaiha da biyun qabru fi fatratin wa jahiliya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ana fatarar annabi tsakanin da annabi Isa wajen shekara 500 da wani abu duniya ba wanda yake sanin me musulunci yace ana wannan fatara ba aka turo ni wa jahiliya mutane suna cikin tsananin jahilci aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yarawna anna dinan afdala min ibadati al-awthan lokacin Qurayshawa suna kallon babu wani addini daidai da bautar gumaka bautar gumaka ta fi komai sai a duniya fa ja'a bi furqani yace daidai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani ne yufarriquna ko farraqa bayna al-haqqi wal batil wani alqur'ani sai ya rabe ƙarya daban gaskiya daban farraqa bayna al-haqqi wal batil wa farraqa bayna al-walidi wa waladihi wa walidihi lokacin da addinin musulunci ya zo aka shaka kowa ya san gidan shi da yana ɗaya gefen uba yana ɗaya gefen ko uba yana ɗaya gefen da yana ɗaya gefen haka wannan ba aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta in kana ar-rajulu la yara walidahu aw waladahu aw akahu kafiran an yi zamanin fa da mutum yake kallon babansa ko ɗansa ko ɗan uwansa a matsayin kafiri wa qad fataha Allahu qufla qalbihi Allah kuma ya bude zuciyar shi wannan mutumin da yake da imani din bil imani ya tuka ta da imani wa ya'lamu annahu in halaka ya san cewa idan baban nasa ko dan nasa ko dan uwan nasa ya mutu da kalan nara wuta zai shiga haka akai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ce an kiyaye kamar da kai za a yi wannan ita ba kai ba alfarma bace ba lau akai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shaka ya dauki takofi sai zai kashe ubansa uba dauki takofi sai zai kashe ɗansa musulunci ne ya raba kuma ka san cewa ai uban ya mutu ko ɗan ya mutu ko ɗan uwan ya mutu tun da bai da manzon Allah ba ko na da idan mutu ne kuma kana kallo kana sani yace fala ta qarru ainuhu yace da ya taba jin farin ciki ba kana da wani gaban manzon Allah matsayin sahabi kuma ga babanka nan kana kallo mutuwa zai a fahimta zaka ji daɗi za ka taɓa jin daɗi ba wannan ɗanka ne da kake so ɗan ciki kai kai musulunta ya ji ya koma cikin arna kuma ka san ya mutu mutuwa za ka yi za ka ji farin ciki a ranka yace ba za ka karo ainihu ba da taɓa jin farin ciki ba wa huwa ya'lamu anna habibahu fin nar ya sani masoyinsa dan wuta ne tunda bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wa anna halin da ke qala Allah azza wa jalla kuma akan wannan ne fa Allah madaukakin sarki yace wallazina yaquluna su ne waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu hablana min azwajina ka ba mu dangane da matayenmu wa zurriyatina da zuriyarmu qurrata a'yunin sanyin idanu ma'ana musulmai addu'a suke suke wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama da yaje da sufofin su san kare yake cewa walladhina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin Allah cikin matan ku da zuriyar mu ka ba mu sanyi idanu ka ba mu farin ciki to ya mutum zai farin ciki dan sai yana kafirci ya mutum zai farin ciki uban sai yana kafirci ya mutum zai farin ciki dan uwan sai yana kafirci wannan ya sa ya farin bakin ciki tunda ku Allah ya dauke ku da ku da iyayen ku kun samu musulunci ku gode Allah akan wannan mana yanzu wani mai bakin ciki ba mu ga manzon Allah ba ba ma cikin sahabbai amma bai farin ciki mana kakanninmu da muka sani da iyayenmu da muka sani da ayyanmu da muka aifaci musulmi wannan ba falala a ciki wannan ba daɗi a cikin shi wallahi ba karamin daɗi bane ka ga babanka ka san ya mutu musulmi ka ga kakanka ka san ya mutu musulmi ga ƴaƴanka a gabanka kana kallon su suna musulunci wannan faran faran da alfar da farin ciki ine sa ake so mutum ya daina hangen wancan wurin bala'i ne Allah ya tsallaka da ba a kai ki gurin ba dan ba kowa bane ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bani gidan aljanna shi yasa Imam Bukhari kawo shi a nan gurin babul waladi qurratul ayn shi da sanyin idanu da farin ciki to babban farin cikin ka a aihuwarka shine Allah ya taimake ka ƴaƴanka ka karɓo addinin musulunci su yi addinin musulunci a musulunci ma kuma Allah ya taimake ka su zaman to ahlu sunna sunna suke ba gidadawa ba Allah madaukakin sarki ya sani ina ga nan ya kamata mu kwana lokaci na gaba sai mu karanta babin da yake magana kan wanda ya addu'a ga ƴan uwan shi Allah ya yawaita ƴaƴan shi Allah ya yawaita arzikinsa ana iya yin haka ka ce wani Allah ya baka ƴaƴa da yawa Allah ya baka arziki da yawa shi da abin da za mu samu a gaba insha Allah ta'ala kafin wannan akwai tambayoyi da ƴan uwa suka rubuto wannan sace mu akwai ɗaya da na tsallake da na karanta a gida sai na ga addu'a ta yi mana kuma shi ma yana neman addu'a za su fara jarabawa Allah ya amsa mashi in sun rubuta jaraba Allah sa su rubuta da alkhairi Allah ya ba su nasara wanda yake cewa Allah ya saka wa malam da alkhairi amin malam ina mai ba da shawara ga kwamitin shirya wannan karatu da su gyara yanayin zama da ake yi tsakanin maza da mata don kwamiti mun yi ta magana su kula da yadda zaman yake ni na cikin masallaci ba zan ce ga da ra'ayi ba. Allah ya sa mu dace kuma ta magana an ware ajujuwa ne ga mata in ba ajujuwa bai fita mata su shiga cikin masallacin ajujuwa malam wannan sakamakon dole ban gane ba sai wani lokaci insha Allah Allah ya kara wa malam lafiya da imani Allah ya kara mana baki da malam menene hukuncin matar da take sa damammun kaya idan an mata nasiha ta ce inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum na'am wannan kaga ustaziya ce ko wata kilfa tunaniyar ustaziya eh ustaziya ce ga tali ga shagala eh ta sa matsatsun kaya an mata magana ta ce wai Allah baya kallon surorinku kuma baya kallon gangan jikinku yana kallon zuciyarku ne da ayyukanku ai sa samammun kaya yi ma aiki da aiko ko ba aiki bane ba Allah ya kalle cikin sa matsatsun kaya aiki ne kuma da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sinfani min ahalin nari lam arahuma yace mutane biyu cikin al'umma ta ɗan wuta ne ke ni ban gansu ba dan ba su zo a zamanin shi ba siffar tsayar yace nisa'un kasiyatun ariyatun yace akwai mata da tufafi a jikinsu amma tsirara suke tafiya ya mace za ta sa kaya kuma ta zama tsirara malamai suka ce ko dai kayan ya zama to shaffaf ne transparent da kayan a jikinta amma kana hango abin da yake jikinta in fara ce ka sani in baka ce ka sani wata in farar andawa ta sa kana gani in dan dirar ta sa ana kallo kuma da kai dan Allah ita ba a rubuta ba kasiyatun ariyatun da tufafi a jikinta amma manzon Allah ce tsirara suke tafiya wasu malaman suka ce a'a kasiyatun ariyatun irin kare ne yanzu kike ne ta sa kayan a matsa suke wata har hijabi za ta sa amma in kasiyatun ariyatun ne saboda za ka iya sanin me size din mamanta me size din duwawunta kuma tafiya take ta san ka kaura ce ko siririya ce saboda komai sukkar ta ta fito kasiyatun ariya wata kuma ta mace ta dora dangil a gindinta kana kallon ga kirjinta kana kallo ga tsakin kirjinta kana kallo filibes ko abin da tura suke faɗa tsarin ado ne mace ta yi ado a kan hangonar tsagar ta gaban mamanta adan turawa ne yanzu ai an bai irin wannan kafiyatun ariyatun ne ko maganar hijabi da aka yi nan din aka ce a kare to za a zo gidan suna ko za a zo gidan aure haka za a sa duk wannan siffar ƴan wuta ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaishe ba da aka ke malama ustaziya da kike fa Allah la yanzuru yanzuru mana eh ya ga zuciyarki fitina kike da bukata yasa kika sa matsatsan kaya kuma ya ga aiki kin sa matsatsan kaya kuma zai miki hisabi akan kin sa matsatsan kaya kuma wannan hadisan da kike tattara ba za su yi miki aiki ba wallahi hadisan da za su yi miki aiki shine wanda kika haddace kika yi aiki da su dan Allah madaukakin sarki Allah sa mu haddace dan mu yi aiki yadda ya dace eh mata da yawa suna da fitina an ga abin da suke a zo a yi takara hadisin mana eh wai ta ma malama ce to abin da ake buƙatar malaman tarihi ne a yi aiki da malanci mamu bukatar da muke ta karanta tarihinsa in zai rubuta hadisi a cikin sahihi sahihi sama da dubu shida da wani abu kowanne sai ya tabbatar ya aiki da hadisi kuma sai ya yi sallah raka'a biyu sai ya yi istikhara ya nemi ubangiji a rubuta ko kar a rubuta sannan ya rubuta sai ya aiki sannan ya rubuta shi Daka in kana so Allah ya maka albarka haka magabata suke in sun karanta aya sun fahimci tafsirinta to ya sun aikata abin da aya take sannan su wani malami da aka zo karatu kawai sai aiki aka yi aka yi aka yi a ci gaba da karatu ya yi ta noma ya tako da goyi ta dako sai da tara kuɗi ya sai kai waye yan zaka sannan aka ci gaba da karatu me yasa yake saboda na zo hadisin yan ta baiwa ban taɓa yan ta ba yasa nake so in tara kuɗi in sake in da sannan in karantar da mutane haka ake karatu a yi karatu dan a yi aiki da shi ba a yi karatu ba dan a gaya ma kai hujja ta kure bai dace ba gaskiya wallahi ya kamata zuwa kanmu da kanmu faɗa duk ƴaƴan musulmi ne za ka muke karantawa ko ƴaƴan iyayen mu musulmi kakannin mu musulmi mu musulmi muna fatan ba ƴaƴa musulmi dan me zai hana ba za mu gyara al'ummar mu ba macen nan ta fito a wannan siffar da take fitowa ba karamar fitina ba ce ba yanzu wallahi macen da za ta fito da wannan rigar da take fitowa ko sabuwa ya zai kalle ta kuma ta sani ko ba ta sani ba ta cutar da shi dan wala wata kin hadisi da ya bangare wata kin aya ya zo aka mota ta cije kuma ita ce ta cuce shi an ce mamu shafi haka wata rana ya zo yana so ya rubuta wani abu abin ya ya haddace yayi yayi ya kafa haddacewa mutumin da aka ce in ya kalli littafi yana kallon wannan shafin gaba ɗaya ga kwakwalwarsa amma ya yi hadisi ya kafa shi ne zai gaya malamin sa wakil ko shakautu ila wakil ku a yanzu fa ausani bi tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurul lahi la yu'ta li asi yana ba ce masa nayi nayi in haddace hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka dena aikata zulubi ita ilimin Allah da kake kallon shi haske ne kuma Allah baya ba da haskensa ga wanda yake aikata zunubi ya tuna wai me ya aikata da zunubi kawai yana zaune mata ta wuce iska ta daga zanan ya kalli kwabrin ta ba kara yayi ba zuwa ya kawai ta ga kwabrin nata amma yadda aka taba haddasa a wannan ranar kuma sai da ya gane an taba haddashi to dan Allah duk matasan mu da suke hada kasa haddace alqur'ani ba gudunmawar matan wannan a ciki wala da gudunmawar mun yi zamanin da muka fita daga makaranta muka je gari a da muka yi karatu muka daura na hada ba ta aiwa da ya kamata saboda abin da za ka gani akan ji eh in ka je wata kasashen kasashen musulmi za ka sha mamaki galibin maza ta razon su kawai tiket ne da riga da ɗan galfat a wuya kana kallon gani kana kallon ta ba kuma duk inda za ka juya su ne kamar kai rasa masu dan ne da haka in ka dawo layi kana so ka jijjiga qur'ani ya jijjiga ta a rani to matsalar ya kamata mu taimaki kanmu da kanmu ba za mu iya gyara ba mun tsawon ƴaƴan mu suna fitowa da irin waɗannan shigar ya kamata iyaye su sa birki masu gida su sa birki wani lokacin za a ga matan zuwa makaranta take ba ɗalibai da suna mana kukan haka wasu mazan ne suke tilasta su za a tafi a sun ajiye hijabin sun sa gani su sa su a gaban mota wai a gani sun auri mata mai kyau wata irin lalacewa ce wannan da youth mutum mara zuciya mara rikici da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga aljanna ba yar ka ta fito daga gida rara da irin wannan shigar wallahi kana cikin da yusan da ba su shiga cikin aljanna ba masifar ba mutum da kake tafa ba wata ko fitna ta Allah ce banna ladina zalamu minkum khassa in ta fito tsara ta cutar da al'umma ta cutar da ubanta ta cutar da kanta ita ta fito a tsinan niya ubanta ta mai da himarar zuciya mijin ta kuma mara zuciya kuma ta cutar da ma akan titi Allah samu dace wannan ya ce malam ya hukuncin wanda yake bakin ciki da free education na mata Now, a wata tambaye ce daban shi free education na mata free education na mata ya danganta da wanda yake bakin cikin me yasa ya bakin ciki da shi wannan kuma shi ya kamata a tambaya me yasa kake bakin ciki da free education na mata ko in yace ga dalilansa in sun dace da shari'a sun dace da shari'a in ba su dace da shari'a ba sai a ce a'a ai ba da mata su yi ilimi wata kar kuma barnar da kuke yake kallo ko da yawa zaka ce free education ne amma in kace in ba koranka ake ba wallahi ana lakta suna cin tuwo ana lakta suna cin dan malili kuma duk wannan barnar da muke wata kil contribution ne na free education an ba su dama dan su yi karatu sai kuma suka dauki damar wata dama ce da ke aya yawo tsakanin ofis din malamai daga ofis din wani zuwa ofis din wani daga ofis din wani zuwa ofis din wani ko neman maki ko neman kuɗin break wani malam ba zai bada maki kyauta ba wani malam ba zai bada kudin break kyauta ba in dalibi da dan wanki ba zai bada break kyauta ba ba zai bada kudin ba zai baki jarba kyauta ba su fafa ko yake assignment wata kirkenan barnar da yake kallo kuna haifarwa ita ce yake kallo yake kallon akwai matsala a ciki da yawanci in aka zo mata da kafin ta zama secondary school tana da mijin aure za a yi masa aure wata inda aka zo su yi digiri aka ce ba za a aure da su ba sai sun yi NCE ko sun yi digiri wata gidan ya kalla ta fuskar cewa NCE da digiri yana hana aurar da mata su zauna a gidan mijin su ya zama na mutunci wata gidan kalla ta fuskar yana da hujja wata kalfin education ya kashe aure da yawa wata shekara goma an mata aure dalilin an ce free education ne a jigawa ta fito daga gidan miji ta fito karatu ta balle auren kuma ta kare su suna kokowa a sayan kof da za a dauke malaman secondary school ko malaman primary school an kare kof an ce gumula an dauki mutum biyar ko dole ai bakin kici akan irin wannan me abun alfahari to a cikin nasa shi musulunci yana kallon ilimin mata a matsayin larura wani ilimi yake kallo a matsayin larura cikin ilimin mutane ke kallo a matsayin larura ko kuma ilimin addini ne ke kallo a matsayin larura wannan ne abin da muke kallo kuma abin da ake so matan su kalla su karanta su gyara wata kalma ne suke haddace ba wata je tana Hausa sos ko ko Hausa Islamic studies ko Hausa history ko menene ba ta ne ba wanda karatu na wani in kin yi irin wannan karatun wata gudunmuwa za ki bada wacce maza ba za su bada a gurin ba ko da ke ko ba ke za a yi kuma an kai karatun ta kare ka tambaye ta ta hau biyar galadan faduwa za ta ko in ta hau kuma kace mata zo ki karanta mana haddasana haddasana ba za ta yi ba kenan in gudunmuwa da zaki bada akwai wanda zai bada shi ne kamar da bai fito da gidan mutum inda ake son kuma a yi ba za su iya ba so ake mace ta tsare mutuncinta ta tsare martabarta sai ta kare gudun musulunci gudunmawa ta ba gudunmawa inda wani ba zai iya badawa ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana cewa kowannen ku cikin musulmi a wata kofa yake cikin kofar musulunci anan yake gadi kar ya bari a cikin musulunci ta kofar shi to inda za ta tsare mutunci ta zai ta karanta aikin jinya ko ta karanto ungozoma ko ta zamanto likita duk wanda matsalolin da za a kare a mata mace za ta aihu namiji zai mata tsakani ya ga tsiretinta ya ga cikinta ya ga kaza dan da mata ne za su yi wannan muna da rufin asiri muna jin alfarma a jikinmu allura za a yi addu'a za a yi ko an za a yi mace ce za ta yi wannan sai akwai alfarma a jiki idan ba irin waɗannan karatu tukan bane duk ba ko wata larura ba ce ba ciki wannan karatun fatiha da komai ba duk za a tsinta a islamiyoyi kun yi tun a islamiyar kun yi aka ba kuma ce da kike zuta da free education me dalilin ki me kuke ki akan free education shi musulun da yake kallon zai usada ta ga mana ko eh Allah yana kallon zuciyar ku ne yana kuma kallon ayyukan ku ke a zuciyarki me yasa kike san free education din in wannan barnonin da kike kallo duk ba shi bane hadafin ki kike ilimin kira da gurbi a wajen addinin musulunci in wannan barnar duk ba za ki iya da ita ba kuma kika je kika tusa kanta a ciki kuma tsarin ba a masa ba sai da ya kamata abi ɗaya ne ana jin tsoron ka ne fa za ka ga mata a gefe maza a gefe wata tana ta da tana koma ta manne a cikin maza wanda musulunci kuma ta yi a ɓoye matan fa har ake siffata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kunya ta sama da matar da ake koyi ta kuma yake gaya mana alhaya'u min ad-din wani gurin yake ta la dina liman la haya'a lahu babu addini ga duk mutumin da bai da kunya kuma yake yake yana cire kunya daga cikin zakatan mata mu har mun taso lokacin da muke ganin mace in za ta wuce ta gurin malaika tukunna ta tsille ta kalmanta ta bi jefa duk duk duk dan ka a san ta wuce yanzu dai ta zo cikin kuma tukunna za ta buga takalmi ta daga wa hero wai tana da ilimi ko shi kan du wasu man kan du ko eh duk abin da namiji zai za ta iya saboda haka ita ma za ta iya daga waya a titi za ta iya hira a titi wata tana a daidai da sahu tana rawa wata in ba shi ba za ta shiga ba sai na free education ne a takaita dai ba a cewa ilimin mata bai da alkhairi ya danganta idan aka fuskantar da ilimin ba kuma a cewa ilimin mata gaba ɗayan su alkhairi ne sai an kalla me ya hadafin a cikin ilimin mata wannan na a rubakin wanda ya rubuta takardar ko wanda yake fiɗi wata kila yana da uzuri wata kila bai da uzuri wallahu ta'ala alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin